إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ومن غضب العزيز الجبار يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله يومنا شدة قوتا ذو القيدة إجراء النبي صلى الله عليه وسلم بقول هذا دلي هدو أربعين دا شدة وأن يداتي دا هدو da watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu ali imran muna magana dangane da wato alil kitab waɗanda allah subhanahu wata'ala ya bayyana su ya bayyana kuma irin halayensu da irin siffofinsu da irin wato makircin da suke kulla ma addinin musulunci Allah subhanahu wataala bayan ya bayyana mamu wato cewa akwai daga cikinsu waɗanda suke cewa a ku yi imani farkon yini ƙarshe kuma ku kafarta saboda ku rikita ma mutane addininsu ku kawo musu shubha ku kawo musu rikita-rikita bayan Allah ya faɗi wannan sai Allah ya ce wa minanil kitabi man inta manu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man inta manu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون معنى الله تعالى يتي ومن أهل الكتاب كما دكت كما أبو تالي التابي yahudu da nasara man in manhu akwai wanda in ka bashi amana bikin tsarin amanar dukiya mai yawa yuwaddihi ilaika yana maido maka ita mana cikin su akwai mutanen da suke da amana ko mutanen kirki wurin mu'amala da mutane ina kaga wannan ya nuna ba wai su kafare ba duka ne ake bige su ba kuma ba don suna kafirai ba shi kenan ba su da alheri ba za a faɗi alherinsu na mu'amala amma alherinsu na aƙida wannan ba ya da kyawu ba su da alheri nan bangaren amma mu'amala tun da ana mu'amala da su yau da gobe dole ya bangwani ya zama dole in ka samu amintacce cikinsu mai rikon amana mutumin kirki don kaya bishi ba kai laifi ba wa minhum man in tamanu bi dinarin cikin su kuma akwai wanda in ka amince mashi da dinari guda kintar duki dinarori ne masu yawa dinari kuma kwara ɗaya ne kudin shi yayi yawa yake ka 120 da wani abu ko 150 dinari daya kaga kudin ba su da yawancan kuma miliyoyi in ka ba shi miliyoyi ba ya maido maka ko kuma zai maido maka amma an ka ba shi kudi yan kadan sai ya yi mi yawwa la yu'addihi ilayka ba ya maido maka shi ba ya baka illa ma dumta alaihi qa'ima sai in ka dawama akan shi kana tsaye bana sai ka kai shi kara sai kun yi shari'a da shi amma ba haka ba ba ya baka me yasa waɗannan suke da irin wannan muguwar ɗabi'a ta zalunci da tada alkawari Allah ya ce dalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil abin da yasa saboda sun ce babu laihi a gare mu a cikin ummiyina sune larabawa waɗanda ba su yi rubutu ba su yi karatu ba ma'ana yahudi cewa suke idan sun tuci laraba babu wani abu dan sun ci amanar laraba ba su yi komai ba ko Allah ba zai kama su da laifi ba sai za ka je ganin suna ta kashe shi suna ta kashe larabawa da tsohi da mata da yara da malamai da almajirai ba tausayi ba sani ba sako ba rahama cikin zukatansu ko kaɗan suna ganin da abinda suka yi Allah ba zai kama su ba to ga yana Allah ya kama su kazanan suna ɗanɗana ku da su kazanan Allah ta ya turo musu bala'i ya turo musu gobara muna wata wannan gobara Allah ya sa ta canye su gaba daya Allah ya sa ta kawo karshen su Allah ya sa karshen su ne yazo wa yaquluna ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun kuma suna faɗin ƙarya ga Allah alali kuma sun san ƙarya ne yahudi kenan sai ma Allah ƙarya ba na wannan magana ƙarya ce dan sun cuci mutum Allah ba zai masa komai ba ƙarya ce kuma sun san ƙarya ne saboda su yahudu malamai ne aiki dai da ilimi ne ba su amma karatunsu addininsu sun san shi sai dai da ya saba masan zuciyarsu to za su aje shi Allah ya kiyaye malam yace yukbiru ta'ala anan Allah ta'ala yana bada labari an alil kitabi dangane da ma'abuta littafi anna minhum ta'ifatan umana a cewa a cikin su akwai wasu jama'a amintattu masu amana bi haythu law amantahu ala qanatira min an-nuqud ta inda da zaka amintar da shi ka bashi amana akan dimbin dukiya kuɗi masu yawa wa hiya al-malu al-kathir qintar dinnan shine dukiya mai yawa yuaddihi ilayka zai dawo maka da kuɗinka bana da zai ci bashin ka ko da zaka bashi ajiya in ka buƙaci kuɗinka zai baka in kuma lokacin biyan bashi yayi zai biya ka wa minhum ta'ifatun khawana a cikinsu kuma akwai wasu jama'a waɗanda suke maciya amana ne ba su da rikon amana ko kaɗan ya kunu ka fi aƙallin ƙalil yana iya yaudaraka a cikin mafi ƙarancin abu ɗan abu ɗan kaɗan sai ya cuce ka akan shi yana maka wa ma hadhihi khiyanati ash-shari'a tare da wannan yaudara mummunar yaudarar da suke ma mutane فإنهم يتعولون للي سوسنا يلتاويلي بالآذار الباطلة da uzurin da yake na ƙarya ne wa yaquluna suna cewa laysa alaina fil ummiyina sabilun ay laysa alaina junahun babu laifi a gare mu idza khunnahum idan muka yaudari waɗanda muka yaudara to ba mu da laifi ba za a rubuta mana laifi ba ƙarya ce wannan wastabahna amwalahum kuma in muka halatta dukiyoyinsu babu abin da za a yi abin da suke faɗi kenan li'annahum la hurmata lahum saboda suna ganin ba su da wani alhurma ba su da wata daraja bana suna ganin dan sun cuci mutane su yahuda abin da suke kallo duniya fa an yi su da an yi ta dan su ne kawai Allah ya yi duniya ne dan su shi yasa suka ce lan yada kulal jannata illa man kana hudan su ma nasara suka faɗa haka nan قال تعالى sai Allah ta'ala yace wa yaquluna ala Allah al-kadhib wa hum ya'lamun suna gaya ma Allah ƙarya kuma sun san ƙarya suke gaya ma Allah anna alayhi wa shadd al-haraj sun san cewa lalle akwai laifi a kansu domin duk wanda ya ba daidai ba ya san sai Allah subhanahu wataala ya kama shi duk wanda ya cuci mutane to Allah ta'ala sai ya saka ma mutane ko duniya ko lahira wa jama'u bainal khiyana saboda haka sai suka hada tsakanin cin amana wa bai na tiƙarin arab da kuma tsakanin ƙasƙantar da larabawa da rena su wa bai na alkadi bai alallah yahuda yan kaɗan ne amma sun zama a tsabibai laraba da za su tari canye su ma suna iya yi saboda inda yahudi suke duk larabawa ne su masu da irinsu kusa da su duk kewaye da su gaba ɗaya larabawa ne kuma duk larabawa ne musulmi amma kuma saboda son duniya saboda kin Allah su larabawan shikenan sun tsaya suna kallo ana ta kashe ‘yan uwansu ana ta zubar da gidajensu ana ta cin mutuncinsu sun kasa yin komi wallahi ko da taronsu da taro ma suna iya murkushe isra'ila jama'a su kawai ba ma da makami ba da hannuwansu saboda yawansu amma ba za su yi ba kuma suna da makamai duk makaman isra'ila bai kai makaman kasashen larabawan nan ba in za su harbinta tana harbinsu suna harbinta wallahi sai ta kai ba ta yawa ma ba za a yi ba saboda son duniya ta ba nabi sallallahu alaihi wasallam ce akwai lokacin da zamu so duniya mu ki jihadi fi sabilillah kuma duk lokacin da aka ce ma al'umma ga lokacin jihadi ayi ba ayi ba to babu alheri cikin ta to lokaci ne yanzu yayi ana kashe yan uwan mu ana ana cin mutuncin su ana wulakanta su ana kaskanta su muna kallo yaushe ne za a jihadin in ba yanzu ba saboda haka kowa na kallon dukiya da jin daɗi da manyan gidaje da ɗumbin arziki kowa yana kallon haka mai da hankali a yaƙi to zai rasa rayuwa mai daɗi zai rasa kwanciya hankali zai mai amfanin farin ciki alhali babu babu jihadi fi sabilillah manzo Allah yace duk lokacin da al'umma suka bar jihadi fi sabilillah sallallahu alaihim dhullan Allah zai nada masa wani wulakanci la yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum Allah ba zai cire maku wannan wulakancin ba sai kun dawo zuwa ga addinin yana kaga barin jihadi menene barin addini ne saboda Allah ne yace wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ku yi jihadi da kudin ku ku yi jihadi da ranku zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine mafi alheri gare ku in dai kun sani to saboda haka kenan babu alheri cikin al'umma matukar dai ba su yin jihadi fi sabilillah to saboda haka sun hada tsakanin wulakantar da mutane da kuma mi rena su da kaskantar da su kuma duk arzikin da suke takama da su dai na laraba ne suke ci amma kuma sun rena su da ya kamata muna fata Allah ya kawo ƙarshen wannan wannan masifa a ce Allah ya kawo su inda za ku murkushe su ko ku ce su tashi su bar wannan wurin duk kuna iyawa amma kun kasa sai dai ku bari shekara da shekaru ai ta ruwan wuta ai ta bala'i ana ta rushe gidaje ana ta kashe mutane sai an kare ku ce to a ji a yi lissafi duk wannan da aka yi ku za ku biya ku zo ku me da gidajen yawan nan kaga wannan wulakanci ne kuna kallon ayi abin kuma kun san gobe tana iya dawowa ta rushe wannan abin ai gara ku yi maganinta ku hito bakin ku gaba ɗaya ku yi ku yi ittifaki akan cewa lalle sai kun kore su daga wurin sai sun tashi ku ce ba ruwan ku ba kun bar hudda da, da kasashen turawan nan gaba ɗaya kuke da arziki turawan nan son arzikin ku suke kuke da arzikin da suke so ku ba ku da arzikin da kuke so wurin su komi muna iya yi ba muna iya kera motoci muna iya kera botuna muna iya kera wayoyi komi muna iya yi Allah ya bamu arzikin duk muna iya komi saboda bahaushe yace da bazar mu ake rawa ba da kudin mu ne da arzikin mu ake ta takama duniya yau muka ce ba mu sai da man fetur din nan kasashe da yawa tsayawa za su kamar yadda muka tsaye da Faransa saboda mun barbata Iraniyan ko yi ba ka ga yadda muka tsaida ta ta shiga uku ta rasa madafa ta rasa makama to irin shi kamata a mai hudu kadi ba ka ga Nijar karamar kasa ce ba ta cikin kasashen da ma aka sani in ka shiga kasashen duniya kana cewa dan Nijar ne kai ba ma san ka ba amma kadi ba irin kokarin da ta yi irin shage so larabawa su su yi ma su yi ma Isra'ila su yi ma America su yi ma Ingila su yi ma duk waɗannan kasashen ce ba mu ba ku matukar dai Isra'ila kuna goyon bayan ta kuma wallahi mun shirya mai yaki da ku mai amfanin rayuwa ana wulakantar da mu ana cin mutuncin mu an rena mu ba mu da wata daraja idan ku kuma arzikin ba kuke takama kawai daga yau shike da mun tsaye da cinikayya ba mu sayi ba mu sayi naku kuma kakko sai namu uwaye mu da mi suka rayu kakannin mu da mi suka rayu kakannin kakannin mu sun san man betar ne sun san wadannan dogayen gidajen ne sun san motoci ne da raƙun masu karayi da nonon raƙun masu karayi kakannin kakannin kakannin kakannin larabawa kakannin kasashen su ga irin ungurmin dajin amma ya suka rayu nan suka tashi nan suka girma har Allah ta'ala ya kawo masa arzikin da suka samu to ka ba sama shi yasa sarki Faisal lokacin da rigima ta rigima yace kai yace man fetur din da ke kasar nan da Allah ku kwakwale shi ku tai da shi kasar ku ba musu ku tai ma mun ba ku ku kwashe shi ku ba musu hitina daga yau ba ba mu ba me zamu yace mun rayu da nono muke rayuwa nonon nonon nonon raƙuma da madararsa muke rayuwa saboda haka mu ina ruwanmu da wani man fetur ba daga baya zo ba sai mu koma kusa raƙuma mai ta yawon mu kawai sai mu ku kwashe ma mun ba ku ba mu ba ku amma kaga da ya hito masa ta wannan haya sai da suka kashe sai suka yi abin da ya mutu saboda mu matsalan mu idan aka samu jarumi wanda za a cewa bai yarda ba to munafikai ke akwai yan uwan shi da sun mai munafici shikenan sai a samu munafikai cikin waɗanda su wannan abin bai masu daɗi ba saboda ɗan wani abu da za a ba su a kan ƙasarka a fi zuwa ɓata ma ƙasa a ci mutuncinka a wulaƙanta maka ƙasa saboda wasu ‘yan kuɗi da za a baka miliyan dubu a zuwa kashe mutanenku a kashe addinin mutanenku gaba ɗaya aƙida ta yi rauni tauhidi yi rauni ibada ta lalace halaye na ƙwarai duk saboda kuɗin da za a baku kana nan kana hanyoyin motoci amma ka sai da addininka ka sai da ƙasarka to matsalar munafukai ke akwai a cikin kuma ko ina haka muke muna fata Allah ta'ala ire-iren waɗannan munafuci Allah ya kawo mana ƙarshen shi to ka dai ba ka ga burkina juyin mulki so nawa aka so a yi saboda wasu 'yan abubuwa da mutane sun saba da kashin kuɗi na banza na ƙasa su taɓata kuɗin ƙasa yanzu duk an tare so ake a raya ƙasashen ƙasashen su gine da kansu samu gindin zama da kansu samu tattalin arziki na kansu su dogara da Allah sa'annan su dogara da tattalin arzikinsu wannan abin bayan munafukai da yawa 'yan ƙasa daɗi haka duk lokacin da wani ya taya musu cewa ga wata miliyan ɗari biyu za a baku saboda ƙasar ku miliyan ɗari biyu kwana nawa za ka canje su kawai sai mutum ya ce a kawo a ba shi lokaci a ba shi wata ɗaya wata biyu zai juye mulki in yi ɗan rarraba ma to nawa ne za ka rarraba mutane nawa ne za ka ba su kai nawa za ka ɗauka a kan ƙasar ka fa ƙasar ka za ta zo ta lalace wallahi ƙasashenmu in ba don muna da ire-iren waɗannan munafakan ba ƙasashenmu sun wuce haka da mu da ƙasashen tura ba mu da wani bambanci mu ma mutane ne irinsu ba komi muna iyawa irin wanda suke yawa amma munafukanmu ne ba su bari kuma mi saboda mi dan abin da za su samu ne babu kishi ba mu da kishin kanmu ba mu da kishin kasashen mu sai dai mu ta kishin wasu kasashe wallahi in ba dan munaficin da ya mamu yawa ba duk irin ci gaban duniya da yanzu akwai shi cikin kasashen mu amma wannan duk ba zai samu ba dole sai muna da kishi muna da kishin addini kuma muna da kishin al'ummar mu in muka samu wannan shikenan kowa a samu yana kishi yana jin cewa ba ta kan yake ba ta ƙasa yake mai ƙasar ka za ta samu in an baka mai ƙasar ka za ta rasa in ƙasar ka ta samu kuma shi kenan ka samu komi irin wannan kishin ake bukata gari mu to munafici baya barin mu ko munafici dodo ne jin mai shi sai ya canye shi ba ga shi nan ba mutum nawai munaficin suka ɗarme mai gindi daga baya kuma suka kwance daga baya sai su kore ka su a cewa maka arce Allah mai ya haikar su da gangan daga mutum ya rasa inda za a yi arewa a ce babu ya yi gabas a ce babu ya yi abin nan gusuf ya yi yamma ya ta neman kasashe duk ta samu wani munafike ce taho nina baka wuri ka ba bayan wani dan lokaci kai wata da watanni sai ce da Allah ka hita kabar mai kasa wallahi duniya ta matsa mai cewa lalle sai ka hita da kasar shi ina suke ba ka zuwa kasar su waɗannan waɗanda suka zange daure ma gindi cewa kai abin da kake so su za su ɗari mai ma gindi ka yi mulki ba kasar su ba za ka je ba gaba ɗayan ba wanda za a cewa ka zo kasar mu kuma gobe saboda muna wasu irin mutane gobe ma kuma sai wani in aka ce mai shi ma ya ce ya yarda ce za mu barka kai mulki yadda kake so daga wasu lokaci sai su hasa ma wuta dada kun noma wuta cewa lalle sai ka sauka to irin wannan abin irin shi ake so laraba su ma kasashen turai da kasashen yamma da amerika gaba daya ce wallahi mun kwanci wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha kiyayya da gaba tsakanin mu ta kunnu ta fara wallahi ba za a bari ba sai kun bar wannan kasar kun ja kunnan ta cewa ta bar taba mu yan uwa kai sai ma kun tashi daga wurin ku ciccen ku nemo musu wata kasa saboda an rena saboda an ɗauke mu ba kowa ba a ce wai Falastinawa su tashi daga nan wasu ga dazuzzuka nan cikin Saudiya wai wasu je su yi gidaje wai mutum da garin shi a ce ya tashi saboda wasu ƴan tsirarin mutane mutanen da galibin su ba su da aure mutanen da galibin su ma suna da aure ɗaya ɗaya ne wasu ma ba su yarda su haihun ba Yahudawa ƴan kwarorin mutane ne ba ke gare su ba amma musulmi zaka iske cikin wannan yanayin na Falisniya za ka same da mata hudu kuma bai tsaye da haihuwa ba don bai yarda da tsaye da haihuwa ba yana ta yi sai ka samu mutum ɗaya da wajen ɗa ashirin balarabi kaga suna da yawa amma su za cewa su tashi kamata a ce ‘yan kaɗan ɗin su tashi daga wurin staccin cikinku saboda yankin bai daidai da su ba domin babu yahudu wurin kuma duk duniya ba su da ƙasa ba ita kaɗai ba kamata su tashi su koma can cikin burwa ‘yan uwansu da karnuka da sauransu ko matansu yi rayuwarsu ba kamata su zauna nan cikin musulmi ba makwabtansu addinin bai daidai ba al'adu ba su daidai ba ɗabi'u ba iri ɗaya ba su je can ire-irensu su zauna tare da su nan kuma wannan ƙasa sai musulmi su zo su mai su zauna cikin ta a yi masallatai a yi makarantu a zo ana ta addinin musulunci a ciki shi ne adalci ‘yan tsiraru ‘yan kana zuwa ce saboda su miliyoyin mutane su tashi daga wuri saboda an san maganan an yi ta ba wani abu ba ce babu wanda za a yi ta ce bai yarda ba kowa dole yarda saboda an rina mu an riga an san ba mu da haɗin kai kuma ba mu san junanmu Allah ya kiyaye wa bainal kadhibi ala Allah sun hada tsakanin wannan da kuma yi ma Allah ƙarya wa hum ya'lamuna zalika kuma su san haka laisu kaman fa'ala zalika jahlan wa dalalan ba su zama kamar mutunan da ya aikata wannan saboda jahilci saboda bace ma hanya Allah ba in maƙala ta'ala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bala Allah ta'ala ya ce lamarin ba haka yake ba ai laysa al-amru kama qalu lamarin ba kamar yadda suka faɗa bane fa innahu man awfa bi adihi domin duk wanda ya alƙawari kuma ya cika wattaqa kuma ya kiyaye dokan Allah subhanahu wa ta'ala ai qama bi huquqillahi ya tsaye da haƙoƙin Allah yadda ya kamata wa huquqi khalqihi kuma ya tsaye da haƙoƙin halittan Allah subhanahu wataala yadda ya kamata domin akan ka akwai haƙƙin Allah shine ka kare ta Allah da ibada akan ka kuma akwai haƙƙin bayan Allah shine duk mai haƙƙi ka bashi haƙƙin shi akwai ranka yana da haƙƙi akan ka to ka ba ranka haƙƙi iyalinka suna da haƙƙi a kanka ka ba su haƙƙi makwabtanka na da haƙƙi ƴan uwanka musulmi ƴan uwanka na gini duk kowa na da haƙƙi abokan mu'amalarka suna da haƙƙi a kanka kowa ka ba shi haƙƙin shi wannan shine addinin musulunci addinin mu'amala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da kaga mutane suna da suna da awan aqida da tauhidi amma ba su da mu'amala to ba gaskiya bane shi mai aqidan mai tauhidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyakkyawar dabi'a gare shi ashe haka ya kamata duk mai aƙida mai tauhidi ya kamata ya kasance da an ganka da sun bude da geme to kuma a ganka da rukun amana da an ganka da wandan ka baya jan kasa to a ganka da mi da rukun amana da gaskiya a cikin rayuwarka ba wai ka hada wannan ba ga ka da wannan amma ba ka da wannan wannan ba ba haka bane sahabbai ba haka suke ba mu'amala gare su kyakkyawa manzo Allah ya ce lalle wanda ya fi ku wurin Allah subhanahu wataala shine wanda yi ku halaye na kwarai kuma Allah ya ce ma annabi wa innaka la ala khuluqin azim to saboda haka dole ne in ka ba da haƙoƙin Allah subhanahu wataala to kuma ka ba bayan Allah haƙoƙin su ka bar zamba cikin aminci ka bar ci da addini wannan duk abubuwa ne waɗanda suke bata ma musulunci suna ba a zamba cikin aminci ba kazawa da siffa mai kyau don yaudara ka gwada ma mutane siffa mai kyau ana barin ta ne don a samu kusanci wurin Allah ba kusanci wurin mutane ba duk abin da kake so saboda siffofinka da ka tsaida tsakaninka da Allah kai tawassuli da tsoron Allah ya baka abin mana Allah saboda gemun nan da na aje sunna ce ta annabinka Allah kudi nake so Allah kasuwa nake so Allah jalli nake so a bani ba shikenan ba ba sai ka zo ka kwaci na wannan ka kwaci ka bata sunanka ka sa ana zagin masu gemu ka sa ana zagin su ana bata musu suna kuma kai kaja kuma da sunan addinin kake yi ai kaga ba daidai bane gemu sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zala yace ku bar gemu ya cika waqfirul liha ku bar gemu ya cika kuma shine yazo yace maku ku yi halaye na kwarai kakka dauki wani bangare wannan fatuminuna bi ba'dil kitabi ne wa takfuruna bi ba'd kakka yarda hadawa bi ake gaba daya kamar yadda kana da gemu kana sallah to haka zaka aje gemunka kuma ka rike amana kuma ka cika alkawari kuma ka zamanto mai halaye na kwarai zage-zage da ƙarya da cin mutunci da wulakanci duk ba aikin ka bane duk halaye ne mugaye wanda suna kore ne mai riko da sunna a ganshi da su duk wanda yake riko da sunna annabi sallallahu sunna sunna annabi musulunci ce ba wata kungiya bace musulunci ne ma'ana koyarwa annabi akan musulunci shine sunna ba wata kungiya bace ba wani bangare bane zaka shiga ba a'a wannan siffofin da ke gare ka na sunna musulunci in ka jana cewa sunna annabi sallallahu alaihi sunna ana nufin alul islam masu musulunci shine yake magana musulunci bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu ne ba wata kungiya bace bare ka ce ka shiga ita kungiya wannan abubuwa ne na larura na rayuwa ana haduwa saboda ayi masallaci ko ayi gida ko saboda a zangi shiga dazuka ana da'awa shi yasa sai ita kungiya kamar kwamiti je cikin musulmi wani kwamiti ne za ku haɗawa saboda mi shiga dazuzzuka da kuma yadda za ku tsara karantarwa cikin gari da yadda za ku zanki wa'azi na sati-sati ko wata ko na shekara ma'ana dai kwamiti ne aka yi domin a tsara addinin musulunci shi shi ne ƙungiya sauraka wanda ya shiga saboda wannan kwamitin ya shiga saboda ya kama a yi wannan aikin da shi wanda ya ƙi shiga kuma bai saba ma Allah ba saboda yana cikin mi yana cikin uban gaba ɗaya ita ƙungiya ɗaya ce ɗiyan musulunci ce shi musulunci shine uba in ka ga dama ka shiga ciki saboda ka kama wannan aikin da ake so in ka ga dama kuma ka tsaya cikin musuluncin ka kai ta addinin ka sana kenan kaga ita sunna wato aikatarwa ce ta musulunci ta rayuwar manzon Allah saboda haka duk lokacin da zaka cewa kai sunna kake bi to kana cewa kai musulunci kake bi kana cewa kana bin koyarwar manzon Allah ne sallallahu alaihi sallama saboda muna da bukata bukata mai tsanani game da ainihi kula da halaye na kwarai halaye na kwarai sun mana karanci sun mana karanci har an kai ma gaba ɗaya ba amana ba yarda tsakanin mu saboda duk wanda ka amince mai ya hauka to sai ya tashi da kai wanda ka amince mashi an kai yanzu ba yarda wanda ya zo ya dumumon shi sai a kyale shi saboda irin wannan dumumon an shaki da an butule tare sai ga ƙarya ce kawai to wa za a yarda da shi to saboda haka addinin musulunci addini ne na halaye na kwarai dabi'u ne masu kyau manzala cikin hadisi ingantacce ce addinul mu'amala kuma al'umma tana tabbata ne tana da halaye na kwarai innamal umamul akhlaqu ma baqiya abinda ake ce ma al'umma shine halaye na kwarai in dai akwai halaye cikin su to akwai al'umma fa inhum zahabu akhlaquhum zahabat idan halayen su suka tafi to su ma sun kare ba su da wani sauran mutunci Allah ya kiyaye sauraka Allah ta'ala ce man aufa bi adihi wattaqa duk wanda wato ya cika alkawarin da ya yi sa'an kuma ya ba Allah subhanahu wataala ya ba da haƙoƙin Allah da haƙoƙin mutane fa inna za huwa almuttaqi wannan shine mai tsoron Allah wallahu yuhibbuhu kuma wallahi Allah yana son wannan mutumin aiwa man kana bi khilafi zalika duk wanda ya kasance sabanin haka falam yafi bi adihi bai cika alkawari ba wa uqudihi sa'an kuma alkawarin da ya kulla da mutane duk bai cika ba allati wadda bainahu wa bainal khalqi ke tsakanin shi da halitta mutane bai cika waɗannan alkawuran ba wala kama bi taqwallahi kuma bai tashi yayi tsaye da rikon addinin musulunci da kiyaye dokan Allah ba fa inna Allah yamqutuhu Allah yana kin wannan mutumin Allah bai san irin waɗannan mutane mutunan da da suna addini zai zo ya magana shi da addini yake ko shigo ba zuri yake ma mutane to Allah yana kin wannan mutunan ko ta irin siffa ke gare shi wajen siffa so ake kai aiki da ita wasu yi jaziya ala dalika Allah subhanahu wa ta'ala zai saka mashi akan wannan azaman nika wato mafi girma azaba Allah ya kiyaye sai Allah ya ce innal ladina yashtaruna bi adillahi lalle waɗanda suke sayan alkawarin Allah wa aimanihi sa'annan kuma suke sai da rantsoyin su tamanan qalilan da kudi yan kadan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah waɗannan ba su da wani rabo a ranar lahira wala yukallimuhumullah kuma Allah ba zai taɓa musu magana ba wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamah kuma Allah ba zai dibe su ranar alkiyama ba wala yuzakkihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba wala ma azabun alim suna da azaba mai radadi ma'anar wannan aya shine innal ladina yashtaruna ad-dunya bid-din lalle waɗanda suke sayan duniya da addini mana suke ba da addininsu a ba su duniya tana waɗanda suke ɓoye gaskiya saboda duniya sun yarda a ba su duniya shi kuma addini ya tafi ga banza addinin mutane ya lalace sun yarda waɗanda suke sayan duniya da addini fayakhtaruna al-hutam al-qalila sai su fifita dan abin duniya dan kadan min ad-dunya na duniya domin abin duniya da yawan shi ulmata'ud duniya qalil jin daɗin duniya komai yawan shi ɗan kaɗan ne me yasa saboda karewa yake in ma bai kare ba kai ka kare ka ka bar shi saboda ka damun da za ka samu ka yi ƙoƙari ka samu na halal ka samu halaliyarka ka samu halaliyar shi ne alheri cikin rayuwarka haramiya ba ruwanka da ita abinda yake haramun ba ruwanka da shi abinda yake da rikita rikita ka rabu da shi kawai ka yi ƙoƙari ka samu mi ka samu halaliyarka domin da abin da ka samu komai yawan shi to mai karewa ne amma Allah ta'ala bai hana ka samu abin duniya mai yawa ba amma ta hanyar da Allah ya halatta maka wa kulu Allah ya ce min ma razaqakumullahu halalan tayyiba ko ci halal mai dadi daga cikin abin da Allah ya ba ku na arziki ittaqullaha alladhi antum bihi mu'minuna wa yatawassaluna ilaiha kuma suna kamun kafa zuwa gare su bil aymanil kadhiba da rantsoyi na ƙarya wal uhudil mankusa da kuma alƙawarra waɗanda suke abin warwarewa sai alƙawari suke cikawa sai rantsuwa kuma duk wanda kaga dama yana yawan rantsuwa billahi allazi la ilaha illa huwa to ba bai imani bane ya rena Allah ya tarantsuwa billahi allazi la ilaha illa huwa dandanan billahi allazi la saboda shi yana ganin kamar wani abun burgewa ne shi yana ganin abun burgewa ne saboda baya cewa koran kwatukau zai cewa tarnatsa bai cewa a radu kawo tun yin magana da yake cewa ke billahi da jinarin ce da girman Allah idan ka gama cin shesa Allah ya ce wala tuqai kullu halafin mahin din mai yawan rantsuwa kakka mai biyayya kai kokarin yawan rantsuwa rena Allah ne ita rantsuwa Allah ya tsara ta ne karancewa akwai bukata wani abu wanda ko sa ka ne za a yi ko kuma kai ne za ka cewa baka abin ko sai kaya abin amma ka kawai cikin hira kana ta labari cikin hira ɗaya da kai minti goma sai ka warin tsawa goma ciki ne amfanin wannan wai didan dai ka nuna mutane kai tauhidi gare ka da Allah kaɗai kake rantsuwa kai ta billahi allazi la ilaha illa huwa wallazi nafsi bi yadihi kai ta na rantsi da Allah wanda rai na yake ga hannun shi to haka suke wannan ɗabi'a ce ta yahudawa fa haula ila yukallimuhumullahu wala yanzuru ilayhim yawm alqiyamati wala yuzakkihim wala ma'adabun alim ba sai irin waɗannan waɗanda suke sayan duniya da addini Allah bai musu magana Allah bai kallon su Allah bai tsarkake su kuma azaba mai radadi ta tabbata gare su ai qad haqqa alaihim sakhatullah kushin Allah ya fi da kansu wa wajaba alaihim iqabuhu kuma azaban Allah ta wajaba akan su wa hurimu thawabahu kuma an hana masa samun ladai ba za su samu lada ba wa muni umina tazkiya sannan kuma an hana su daga tsarkakewa wayyar tafiyar shi ne tsarkakewa bal yuradduna alqiyama za a maida su ranar alqiyama wa hum mutalawithuna bil jara'im sun yi dumu dumu da ayyukan laifi mutadannisuuna sun yi dakon dakon sun yi datti bi dhunubil idham da zanubai wadanda suke masu girma Allah ya kiyaye mu saboda irin wannan dabi'a ba ta da kyau dabi'a yawan rantsuwa rantsuwa ayi ƙarya dabi'a ce ta suwa dabi'an munafikai ce alama ce ta munafici idan halafa kaza ba idan mutum ya rance sai ƙarya to alama ce ta munafikai manzo Allah ya ce ayatul munafiki talat Allah ya kare mu daga alamomin munafikai amin yukhbiru ta'ala an haliha ahlil kitab Allah ta'ala ya bada labari dangane da ahlil kitab fil wafa'i a wurin cika alƙawari wal khiyana da kuma cin amana fil amwali a cikin dukiya lamma zakara khiyanatahum fi din yayin da Allah ya ambaci cin amanar su a cikin addini wa makrahum kuma Allah ya faɗi makircin su wa katmahumul haqqa kuma Allah ya faɗi koye gaskiya da suke yi fa akhbara sai Allah ya bada labari anna minhumul kha'ina wal amina cewa a cikin su akwai maciyin amana maha'inci mayaudari kuma a cikin su akwai mai amana mai rike ta wa anna minhum cikin su akwai wanda man in tamanhu bi qintari wanda in ka bashi amanat qintari wa huwa al-malu al-kaseer shine kudi mai yawa yu'addihi Allah yana maida maka abin nan zai maida maka abinka wa huwa ala ada'i ma dunahu min babi aula duk wanda ka ba kudi masu yawa ya maido maka ai kaga in ka bashi yanka dan ma mi zai o bai rike da yawa ba ba zai rike yanka dan ba wa min ma cikin su man in tamanu bi dinari akwai wanda in ka amince mashi da dinari la yu'addihi ilayka ba zai mai shi zuwa gare ka ba kamar yadda Salman al-Farisi ya bada labari zama addini da yi zama da cikin addini ya ga malama addinai wanda ba ba musulmi ba sun yi ta yaudara sai a tara ma mutum kudi ya ce za ya tafiya wurin Allah ya shirya cikin rami ya je ya ajike abin shaidawo ce an kai ma Allah Allah na godiya shi kuma salmanu gaskiya yake nema tabbatacciya kawai sai ya mace mutum ya matse mashi sosai ta yadda za a amince mai ko ina ma ana iya shiga da shi sai mutum ya mutu an zuwa ana yaban shi sai ce wannan mutumin wannan malamin naku azzalimi ne matuci ne yana an sa kudin ku baya maku aikin da ya kamata yi a ce ya kai ka sani ya ce ai ni na kusan shi ne kuma in kuna so a shiga daidai wuri kaza ya binne kuɗi wurin da an shiga sai a garantinan kuɗi ga sunan kaga me za ka yi da kuɗi kai ta ajiye kuɗi karkashin kasa kai me da su kada za ka taya ka mutu kuma an baka ne don ka rarraba ma talakawa don ka rarraba ma mabukata jawaru marayu da sauransu kawai sai ka je ka adana kai ba su ci domin waɗannan malama addinan da kake gani wanda ba musulunci ba za ga mutum shekara da shekaru kullum riga ɗaya ce gare shi ko ba ya cin abinci mai daɗi abincin da aka sa miya ba ya ci abinci mai zaƙi ba ya ci biredi za ka kowai na gaya yana ci haka nan kawai yana sa ruwa yana ci to me za yi da kuɗin tun da kayi watsi da duniya zahiri kuɗi ma an baka sai ka ba mu bukata me za ka yi da su da kai ba ka ci Salman al-Farisi da an sai a koma ana tsire ma mutunan kuma ce Allah waddaran maimakin gawa an zo ana yabanta ana wanda ya kasance uba gare mu mutunan kirki mai gwada mu Allah sai a koma ana Allah waddaran gawarka Allah ya tsine maka albarka har Salman al-Farisi ya kwado cikin su sai ya kwado kuma ga masu amana same su yadda suke faɗi haka ne kuma kuma musulunci ba sai kuma yaji suna ba da labari cewa akwai annabin ƙarshe zai bayyana ga inda za ya bayyana haka haka haka haka har zamanin ya zo domin salman albaris an ce ya shekara 60 cikin addinin da ba na musulunci ba ya zo kuma cikin musulunci ya ƙara wannan shekarun wata riwaya ma an ce ya wuce hakan sai da ya zo cikin musulunci yayi ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ake siffanta mashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya musulunta ba haka ake so faɗi da cikawa ake so ba a san ƙarya ba a san cin amana wa minhum man intamalu bi dinarin a cikin su akwai wanda in ka bashi amanar dinari daya la yu'addi ilayka bai dawo maka da shi wa huwa ala adami ma fawqahu ada'i ma fawqahu shi kuma akan rishin wato bayar da abin da yake sama ga dinari kenan min babu aula wa ahraqo shi yafi dacewa mutunan da ka bashi dukka bai mai doma ba to in ka baya biyar ya kenan wa uba kenan ka bashi jikka goma bai mai doma ka ita bai rike kamar yadda yau mutane muke akwai nau'i na mutane da yawa akwai mutane da yawa masu cika alkawari kuma akwai mutane da yawa cikin masu saba alkawari wanda zai ci bashi ya kibiya akwai wanda a tunanin shi kawai zai ci bashi ko nawa ne ne kuma ko nawa ne ba kashe shi za a yi ba tunanin shi iyaka a kai shi a kulle ya da ya je ya zauna ko da in ya zauna din ba zaman kuɗin shi yake ba ya yarda ya je ya zauna in ya hito kuma a ce ana bin shi in ka ce ka bar shi da Allah ma ya ce to alhamdulillah alhamdulillah ya gode dama da dama tare da wani ke da Allah nake ka banna da Allah saboda ba san girman Allah ba san wane ne Allah ba kana ga wanda ba Allah bane yaje kai kai rufe kawa anan duniya bawa Allah ne irin ka ka taka doka ka ci hakkin wani ina ya kai ka kaso ya kai ka ba daɗi to ina ga Allah kuma kasan kasan Allah ya hina kowa to sau da haka akwai mutane waɗanda wannan tunani ya riga ya kwanta musu kawai in sun ci kayan mutane sun san dai ba bindage su za a yi ba sau da haka ba laifi kuma suka hito su gaba da wannan muguwar ɗabi'a wannan ba ɗabi'a ce ta kwarai ba a matsayinka na musulmi kan ka ɗauki addinin musulunci izgili da wargi da wasa ɗauki addinin musulunci da gaske kasan duniyar nan barin ta za a yi laifi in kama Allah Allah zai yabe maka amma kayan mutane sai ka biya su ranar alkiyama kuma ranar alkiyama ba kudi za ka tashi da su ba me za ka tashi da shi aiki da aiki ne za a biyan ka in ba ka da aikin kwarai za a ɗauko zinabban mutane a zange ɗora masu yan biya su sa'annan kuma a yi mi to shi kenan ba ka da komi ladar ka ta kare sai a tura ka cikin wuta mai amfanin wannan duk abin da zai karewa to kamata ya kai hakuri ka bi shi ta hanyar lalaba ka bi shi ta hanyar da Allah subhanahu wataala ya ce ka nema abu shine zaman duniya shine amfanin musulunci ba ba aibi bane ba wani lahani bane dan na rayu ba na da kudi ko dan na rayu talaka ko dan na rayu ni ban yi kudi ba ba ce mana alaji wani ba ba ce mana mai dukiya wani ba me mai ciki babu wani abu a ciki kuma an ce wata rana ba za a cewa ba yanzu mutanen da nan da shekara 60-70 ake ce masu alazai na suke yau a amince da su ma waɗanda suka rayu nan da shekara 100 ana ce masu alhazai alajuwa na alajuwa na suke wanda ya san su ma ba ya duniya gaba ɗaya an shahi labarin su domin amfanin wannan kai ma haka za a yi a hankali a hankali a hankali a manta da kai ba wanda za a ƙara tuna ka ballantana ba ka yi abin ƙwarai ba sau da haka mu zamanto masu kiyaye alkawari masu cika alkawari kuma bashi in muyi mu zanki biya manzo Allah ce duk wanda ya dauki bashi ya ci bashi shi bashi ba hana ka ba aya ce akwai saboda halaccin daucin bashi ayar da Allah ya saukar cikin Qur'ani ta bashi tafi kowace aya tsawo nan muka karanta ta ko muka yi ta bayanin hukunce hukuncenta mun dauki wajen kwana nawa muna bayani kan hukuncin sadaka bashi halaliya ne amma ana son ka ci bashi wanda kana da bukatar shi baka da abinci ka ci bashi ba laifi bane dan ka ci abinci sai ka ci bashi saboda larura ce magani amma abinci ba mai dadi ba ka ci bashin ka je ka ci bashin kudi dan ka ci abinci mai dadi ko baka da abin biya amma abin da yake larura yawa shinkafa za ka ci ka je a gyara ma ita da gishiri da abin nan da mai aita ci Allah ya kawar da za a sayan kayan miya da nama a yi wannan ba laifi ba ne ko ka sai masara a tuka ma tuwo yawa a sami miya yan uku haka nan da ruwa da gishiri da kuka a kana ka ci shi kenan amma ka je ka ci bashi dan mutum ya je ya ci bashin jikka goma ya kewaya wurin mai dace an zuba mai yana ci me wannan ko da shi ka ci nama sai ka ce mai ba ka da kai hakuri kai ta mai da mai yanka ire-iren ka suna nan da yawa cin sallah babbar rabon su da nama ko ba su mutu ba cin rishin cin nama bai kashe ka bai kashe ka kuma bai lalata maka rayuwa ga mutane nan da yawa kana ganin shirban kai hakuri in Allah ya kawo sai a yi haka ake rayuwa ba wani abu bane dan kai wata baka ci nama ba sai lai ko kudin wa ka gani sai ka ansa sai ka ci nama ba ya cikin larura nama jin daɗi ke kawo a ji shi Allah ya kiyaye za ka waɗannan ɗabi'u da yawa suna nan tare da mu ko mutum ya ce dole sai ya ci bashi ya sai kaya masu kyau me yawan hannun wannan ka je ina da su ka ci bashi ka sa kaya masu kyau holo ko ne fa kana ganin mutum kama ko wani abu shiru da kayan shi masu kyau amma sai ka gina ta da Allah sai mai abincin ne ya ci ka sha kayan jika hamsin amma tuwon dala hamsin ba ka yi sai zai amfani wannan ana tunanin abin nan kai ka ci da mutane ma je ji da ka zai ba gara ka sa ragan ka tsumman ka ba saboda haka ba daidai bane irin wannan dabi'a irin wannan bashi wallahi duk wanda ya ci shi sai ya biya shi in bai biya shi duniya ba wallahi sai ya biya shi lahira amma bashi na larura annabi alayhi salatu wassalam ya ce duk wanda ya ci bashi yana da niyyar biya bai samu dama ba Allah zai biya mashi ko dai Allah ya taimake ka saboda niyyar ka ta kware ce a nan duniya ya baka abin da zaka biya ko kuma Allah ta'ala ya barka ranar alkiyama ya yarda da waɗanda ka ci bashin su ya ba su abin da za su yarda kenan ya maku shari'a saboda Allah ya san zuciyarka amma duk wanda ya ci bashi ba ya da niyyar biya to ranar alkiyama sai ya gamu da fushin Allah kuma sai ya biya wannan kudin sai ya biya wannan bashin da ya ci Allah ya kiyaye amin wallazi aujaba lahumul khiyanata abinda ya wajabta musu cin amana wa adamal wafa'i ilaikum da kuma rishin cika alkawari zuwa gare ku bi annahum zamu saboda su suna gani annahu laysa alaihim fil ummiyina sabil cewa ba su da laifin komai a cikin ummiyina sune larabawa jahilai ai laysa alaihim ithmun saboda larabawa a wancan lokaci ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba su kawai mutanen daji ne ba ruwansu rayuwarsu kawai suke cikin kungurmin dajin su ba ruwansu duk wani ci gaban zamani musulunci ne ya gwada musu iya karatu da iya rubutu amma gabanin zuwan musulunci ba su iya komi ba banda rayuwa kawai a ta kasuwanci a ta ci ana sha a ta shirka a ta abubuwa ba abin da suka iya musulunci ne zo ya daidaita su ya rabo su da mugayen ɗabi'u da mugayen halaye ya zo ya ɗora su musu halaye masu kyawu ɗabi'u na ƙwarai kuma suka ɗauka suka juya kayan kuma abubuwa su zo su lalace kayan abubuwa su zo taɓarɓare kuma yanzu irin yadda muke kuka da mugayen halaye sun haka suke ta fama da su saboda ni duk abin da ya sa halayenmu suka lalace wurin mu'amala shine san duniya dole sai mun rayu rayuwa irin ta suwani bahaushe ya ce ke ba ki da gashin wanta kuma ki ce sai an maki kitso irin na wanki kan ci kama an ci goro ba da wuka wata kuma gashin ta hannun saman wuya za mu ku kitso iri daya aka ba yi yiwa kada ka ba ka da halin wani ka yi haƙuri yawon Allah ya taimake ka ga shiga gidan wani ya gayyace ka ko gaje ka gaida shi ka gaina cin mai daɗi ya ce ma bismillah sai ku ci awa ka gaita daga gidan shi ka ce wallahi ni ma sai ayi irin wannan abincin gidana kai ta damuwa saboda ni shi yana da kai ba ka da ba sai kai hakuri ba hakuri yake da rayuwa Allah ya ce wasabirina fil ba'sa'i wad darra mutanen kirki suna yin hakuri a cikin matsin rayuwa da wahala hakuri suke yi kai sahabbai hakuri suka yi ba abin nan ganyen ice suke cira suna ce ba su kwanta ko kuma mutum ya daura abin nan cikin shi duki ci gaba da rayuwar shi ba ruwan shi ba su taba zanna wurin manzala sallallahu alaihi wasallam ga ce manzala addinin na annan an ya kawai yana yiwa saboda yunwa ta yi yawa ba su taba gaya na ba haka ba hakuri suka yi ta yi kuma su ne duk suka har da ce mana alkur'ani da tafsirin shi da hukunce-hukunce addini duk cikin wannan yunwai duk suka hardaci don ba za mu yi koyi da su ba amma kaga bayan wani lokaci Allah ta'ala ya jaye musu da wannan wahala ta zo ta wuce kamar ba a yi ba babu wani abu da yake dawwama sai iko Allah kuma Allah ya ce inna ma al-usri yusra amma rishin hakurin mu ne sai Allah ta'ala ya sa to Allah ya ce bari ya ga rishin hakurin shi zai ba mu shi sa mutane sai mu ta zama cikin wahala amma da muna tsayawa mu yi hakuri mu yi juriya akan dokoki da hukuncin Allah da Allah ya dora mana Allah za mu hita daga cikin matsaloli da yawa ba za su dawo ba domin Allah ba zai wulakanta mu ba Allah ba zai tuzarta mu ba ma saboda mun shiga cikin matsala kamata ya mu koma wurin Allah to sai mu zangi tunanawa dubarun mu ne za su fidda ba Allah ba za mu dogara da Allah ba ba za mu tsaya kan dokan Allah ba sai ka ji wani ya ce ma in ka tsaya ma bin sai ka ci halal yau na halal din take aha Allah fa duniyar nan tashi ce duk abin da ka gani ana yi cikin naye ne in ka ga mutum da shi mai yawa Allah ya bashi in ka gamshi da matsakaici Allah ya bashi duk abin da ka gani wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da yake tare da ku na nema daga Allah yake don kaya guri ba sai ka samu ba da abin da hakuri bai baka bari shi hakuri zai baka shi in ya baka shi to kuma babu alheri ciki saboda kauce ma hanyar Allah subhanahu wata'ala kai Allah ya kiyaye mu ay laysa alayhi ithmun suna cewa ba su da laifi fi adami ada'i amwalihim ilayhim a cikin maida masu dukiyoyinsu li'annahum bi za'mihim al-fasidi saboda da mummunan tunaninsu da tsammaninsu wa ra'yihim al-kasid da kuma ainihi wato ra'ayinsu wanda yake lalatacce قد احتقروهم غاية الاحتقار سن كسكنتر دا لارباوا واتو كسكنتر وودا تكي تاكي كرش وراوا أنفسهم كما سنا غنن كنسو في غاية العظمة سنا أتكم متكر جرما دا أوكاكا سوني منيا وهم الأذلاء والآلي سوني ولا كنتتو الأحقرون كسكنتتو ولم يجعلوا للأميين حرمة الله تعالى فتن دي بام قرآني يسبكت دي شيء من ذا الله شيء كنا babu wata ɗaukaka wallahi babu wanda ya sai ɗaga mu ba Allah ba kuma Allah ya ba mu ɗaukaka duk wanda yake son ɗaukaka ya rike Qur'ani wanda yake so kan kasance kuma ya rabu da Al-Qur'ani da hukuncin Qur'ani manzo Allah ya ce inna Allah ko kuma sayyidina Umar inna Allah la yarfa'u aqwaman bi hadha al-kitab wa yadau bihi akharin Allah ta'ala yana daga wasu mutane da wannan Qur'ani billahi lazim ba dan Qur'ani ba da har yanzu muna nan cikin kaskanci da wulakanci mu ba kwata ba mu isa hannu koro wani ba baturi saboda muna rike da alkur'ani shine babban sinadarinmu wannan ko muna mai rikon da bai kamata ba ina ga mai rike shi yadda ya kamata ko ina sai mun je sai mun je inda su tura ma ba za su iya zuwa ba sai mun samu tattalin arzikin da wallahi su ba za su same shi ba sai na umar ya ga bakin mutum aka ce mai gwamna ne na wani gari bakin mutum duka larabawa da yawa sai da umar yace ya aka yi haka ce aka yi duk larabawan nan ba ku samu sai wannan saboda shi sai namar yana kallon baki ne ba da wani abu na karatu aka ce aka ce masa namar ai makarancin qur'ani ne ko larabawan ma sai tayi in kana so kuma ka zo ka gwada shi da wani balarabi makaranci ne ya san addinin musulunci sai namar yace Allahu akbar ce Allah mai girma inna Allah la yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yadau bi akharina Allah yana daga wasu mutane da wannan littafin wadansu kuma yana aje su da shi saraka duk wanda Allah ya bashi alqur'ani kuma sai ya aja ya mai da qur'anin ba yana ganin ha qur'ani bai isa ba akwai wani abu da ya isa to shikenan Allah zai zai sabke shi wanda Allah to Allah ya ba al'umman musulunci qur'ani ma kuma sai raina ta ina za su tsaya kenan wurin kaskanci shi yasa muka shiga kaskanci muna neman daukaka wani wuri man kana yuridul izzata lillahi izzatu jami'a duk wanda yake neman daukaka da buwaya da girma da izza to ta Allah ce neme ta wurin Allah ayabtaguna indahumul izza shin suna neman daukaka da izza wurin mutane fa innal izzata lillahi jami'a ɗaukaka ta Allah ce gaba ɗaya wallahi duk wanda Allah ya ba Qur'ani su alimin musulunci Allah ya ba su Qur'ani kun littafi ne da mun rike shi ka dangadan muna ta karatun shi muna ta neman sanin shi muna ta neman ilimin shi wallahi da daukakar da zamu samu Allah kada ya san iyakarta haka ka dawo kullum ka je makaranta a koya ma Qur'ani ka iya karanta shi zamanto dare da rana kana karanta shi kuma kana jin cewa kana karanta maganar da ta yi kowace magana girma wallahi tallahi sai kaga canji mai yawa cikin rayuwarka amma mutane ba su da yaƙini sai mutum ya zo yana ya ɗauko alkurani yana ɗan budawa haka sai ga ya tsoki ma ya rihe ana ba ya karantuwa amma ya zai je zanna ya ta mugun ɗimi mugun ɗimi yana yiwa kuma ya iya karatun baya don wani ma ce mai zai kai ƙur'anin ne za ka ce kai kullum da alƙur'ani shi zai baka abinci musulmi ba to ga wani ya ce an taɓa gaya mushi wanda ma ɗabi'a mu ce to wanda ya gaya ma sai ka ce eh shi zalunci kuma shi zalci da ƙur'ani shi ke ci wallahi albarkacin ƙur'ani kake ci kake sha kake lumbashi albarkacin ƙur'anin ne kuma sai ka rena shi an taɓa rena mafari? Wadda wanda ya rena mafari sai ya shiga uku. Allah ya kiyaye. Wa jazu zalika suka halatta wannan ga kansu, ba jama'u baina aklil haram, saboda haka sai suka hada tsakanin cin haram wa tiqadi hillihi da kuma kudurci halaccin cin haram. Kaga laifi bi kenan. Akwai bambanci tsakanin ka ci haram saboda ka san haram ne, ka san baya da kyau, sabon Allah kake. da kuma lokacin da za ka cin haram kuma kana ganin halal ne amma kuma haram ne kai ka halatta shi ka ka hada laifi ka ci haram kuma ka halatta ni kuma halatta haram da haramta halal kafirci don babu halatta wa sai Allah Allah ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hada halalun wa hada haramun litabtaru ala Allah alkadhiba innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhiba la yuflihun batawun qalilun wa lahum adabun alim saraka akwai bambanci tsakanin ka ci haram ka san haram ne ka gana ayi istighfari kace Allah na tuba da tsakanin kuma ka ce haram ne a ce ma haram ne ka ce ina yake haram kuma kai ka san haram ne to abinda yahudawa suke kenan to wanda kaga yana irin wannan ba yahudi ne Allah ya kiyaye wa kana hadha kadhiban ala Allah wanda ya zamanto ƙarya ce ga Allah li anna al-alim alladhi yuhallilu ashiya al-muharrama domin malamin da yake halatta ma mutane abubuwan da suke haram ne katkana inda nasi ya kasance a wurin mutane ma'alumin sananne ne annahu yukhbiru an hukmin lahi yana ba da labari ne daga hukuncin Allah duk malamin da bai ce wannan halal ne kamar yana cewa Allah ya halatta shi ko wannan haramun ne kamar yana cewa Allah ya haramta shi domin yana ba mutane labarin hukuncin Allah ne ba kan shi ba walaysa yukhbiru an nafsihi ba wai yana bada labarin kanshi bane yana bada labari ne a madadin Allah Dalibai suna cewa duk malami to wakilin Allah ne tun malami da lokacin da malami ya bude baki ya ce wannan abu mai kyawu ne to kamar ya ce mutane sako ne daga Allah yana nan cikin Qur'ani da sunnan manzo Allah wannan abin halal ne wannan abin haramun ne yana cewa hukuncin Allah ne ba wai shi matsayin shi na malami yake halatta musu haka in ya dace shi kenan ya yi abin da Allah ya ɗora mashi in kuma da gangan ya yi halatta haram ko ya haramta halal to Allah na jira shi wa zalika huwa al-kadhib wannan kuma ƙarya ce wala ya za kala dan haka Allah ta'ala yace wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamuna suna gaya ma Allah ƙarya kuma sun san ƙarya ne wa hadha a'zamu ithman min al-qawli 'ala Allahi bila ilm wannan shine mafi girman zunubi daga yin magana ga Allah subhanahu wataala ba tare da sani ba thumma radda alaihim zamumul fasida sannan Allah subhanahu wataala ya maida musu wato tsammanin su da suke lalatacce Allah ta'ala alam ta kira sallah mu ci gaba فقال بلا سي الله تعالى يجي بلا ai laisa al'amru kama taz'umuna al'amari ba kamar yadda kuke tsammani bane annahu laisa alaikum fil ummiyina haraj cewa babu laifi gare ku a cikin waɗanda ba su yi rubutu da karatu ba bal alaikum fi zalika azamul haraj wa shaddu al ithmi abinda ke kanku yafi kowane laifi da damuwa girma man aufa bi adihi wattaqa duk wanda ya alkawari ya cika kuma ba Allah subhanahu wataala waladu alkawari anan yashmalu lada alladhi bayna al-abdi wa bayna rabbi ya shafa alkawarin da ke tsakanin Allah da bawa wa huwa jami'u ma awjabahu Allah 'ala al-abdi min haqqi shine dukkanin abinda Allah subhanahu wataala ya wajabta shi akan bawa na haƙƙin shi wallahi ta'ala ya wajabta maka ka bauta mashi kamar yadda mu'azi ya ce kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala imarin fa qala ya mu'az atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah qala Allah wa rasuluhu ala qala haqqullahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'azziba man la yushriku bihi shay'a yace ina bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam basa jaki manzo Allah ya goyo ni sai yace kai mu'azu ka san menene haƙƙin Allah ga bayi kuma ka san menene hakkin bayi ga Allah maza yace Allahu wa rasuluhu ala Allah da manzon shi su suka fi sani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to hakkin dake kan bayi na Allah shine su bauta ma Allah kar su hada komai da Allah kakkai shirka da Allah ko yaya yake baya da kyawu ko karamin shirka ne kakkai domin innal jibala min al hasa dutsi da kake ganin shi ai tsakuwa ce karama take girma ka koma dutse to haka shi ma laifi dan kadan ka ce ya wannan karamin shirka ne ai riya ce ai jijji da kai ne ai kuri da ibada ne ba ya bata mani imani na ina nan mai imani saban dai Allah ne karami tar in ya tare sai ya koma babba shirka ba ya da kyawu ka guji shirka kuma saban Allah ma gaba ɗaya ka guje shi saban Allah yayi yawa cikin mu saban Allah yayi yawa cikin al'umman musulmi mu muke da ayoyi mu muke da kullun karatu ake amma kama ana ce mu mutane kai kuje ku saba ma Allah kullun karatu ake cikin mu mu kadai muke da addinin da kullun da safe da rana da marice da daddare tsakiyar dare ai ta karatu da asuba ai ai cikin rediyo ai cikin talabijin ai cikin masallatai ai cikin unguwanni amma kuma mutane kana ganin kullun cewa ake garaje da yau game da addinin mu kullun yanzu masallaci a nan garin kare masallacin da zaki wal haka din nan yadda muke karatun nan akalla ka samu masallaci goma war haka akalla in ba ka ba za ka samu masallaci hamsin daidai yanzu din nan duk ana ta karatu amma kamar ce ma mutane ake kakko ba Allah cin amana mu ne zinace-zinace mu ne duwaɗi mu ne maɗugo mu ne abubuwa ga su nan marasa daɗi su za ka yi tashin labaransu a cikinmu. To, amma nan da yankan hujja ne, wanda ya yi dankan shi. Duk wanda ya yi abin da aka gaya mai ya riƙe ya yi, ya amfani kan shi, wanda kuma ya ƙi ya cuci kan shi. Shi Allah ba zai rage da komi ba, kamar yadda ba zai ƙare da komi namu ba. Tsara ka dai tunatarwa ce, wa zakira Allah ya ce fa'in na zikira tanfa'ul mu'minina kai kokari in kaji wa'azi kana da wata muguwar dabi'a ka bari kaji wasu dabi'u masu kyawu ba kai su to ka zo ka yi su shine amfanin wa'azi ba ka bayan kan hujja ce Allah yake ba alqur'anu hujjatul laka wa alayka qur'ani hujja ce gare ka ko kuma hujja ce akan ka qur'ani zai baka kariya ranar alkiyama ba zai zo manzo Allah ce qur'ani zai zo ya baka kariya ya ce Allah wannan bawan naka na hana shi hira da mutane na hana shi kwana da daddare ni yake karatu da daddare yake karantawa da daddare kuma da rana ma haka saboda haka ina mai shaida cewa yana suna to Allah ya ce to ka kai Qur'ani kai ce to an baka ka ce ce wannan baban Allah wani kuma yazo ya ce wannan cikin mutane ba wanda yake Qur'ani kamar shi Qur'ani zai zo ce wannan wannan duk cikin mutane ba mai adawa da ni kamar shi bai karanta ni bai saurare na bai san masu so masu sona bai san masu karatu na haka Allah ya ce ka faɗa gaskiya dama Allah ya sani Qur'ani zai magana ranar alkiyama kamar yadda azumi ma zai magana ranar alkiyama banza Allah ya ce waɗannan guda biyu duk za su yin ceto ranar alkiyama wanda yake yin su za su cece shi wanda ba yin su kuma za su ga gaskiya game da shi cewa ba yin su ba ruwan ya da su Allah kiyaye da haka hakkin Allah akan mu shine mu karaita Allah da ibada mu tsaya mu yi ibada ibadan nan kuma mu koye ta wallahi gafalan mu tayi yawa ko muna ganin mutuwan nan ta yi yawa cikin mu amma mun ki shiga cikin hayyacin mu gafalan mu ta yi yawa ibadan nan ta sallah yanzu masallatai da yawa sai an rabkanwa duk an rabkane gaba daya saboda an an gafala rabkana ake gaba daya sai an rabkanwa ba wanda zai ce wa liman subhanallah ba wanda ya iya sai an yi tokaji mutum na cewa wani sallar na aya baraka uku ce muka yi ba yanzu abin da yake fama da shi kenan saboda duk galibi duk wanda ya shiga sallai ba tunanin Allah yake kuma so ake yin ka shiga sallah kaman ce da komi duniya irin wannan sallah ita ke sa Allah ya taimake ka a rayuwa kana hitawa baka da kodala baka da abinci sai ga Allah ya nuna ma ga aikin ga hanyar da za ka bi ka samu kuɗi kuma cikin sauƙi ka yi maza ka samu kuɗin kuma ka kai mai iyalinka amma ka zo wurin sallah kana cikin sallah kuma kana waje a yi rukuri ba ka sani ba sai wani ya ɗan bige ka haka kawai ka ga mutum tsaye liman ya rabkana shi ma liman saboda damuwa wani limamin kullum sai ya rabkana kowace sallah sai ya mata rabkanwa har ya kai ya rike tamamin shi gaba sun ma rasa ya za su ce mashi ce ai sallah haka na a kare kowa ya kyale shi saboda su ba san yadda ake sannan ci baya ne a ce sallar nan kullun sai mun yi guda biyar raka a goma sha bakwai wani ya shekara talatin yana ji amma bai san me dole ciki ba me ba dole ciki ba kadiba ka gani shekara talatin kana sallah amma har yanzu aka ce ma wai me dole cikin sallah ka bai sani ba ɗaya mustahabi wanda in ka akwai lada an baka yi sallaka ba ta bace bai sani ba to bari ma sallah tana da yawa alwallah me farilla alwallah cikin cikin abubuwan ka bai sani ba me sunnoni bai sani ba me abubuwan da suke bata alwallah ruwan da za a alwallah ma sai ga mutum da ya rikice kansu to su dai malamai suna gaya mama cewa duk abin da yake dole a kanka sai ka aikata shi ko to koyon shi dole ne kuma duk abin da yake dole sai ka yi shi to koyon shi ma dole to da haka tsarkin da za ka yi ka shiga magewaya da ruwa wajibi ne ka tsarkake kanka daga datti ko to wajibi ka koyi yadda ake yi shi ka sani sai Allah ya tambaye ka fara na alkiyama ya kai tsarki sai ka yi bayani alwallah tunda ta zama dole to dole ka koyi ta ba magana ce ta koda ka tashi kaga ana yi ba ba wannan bane sai ka koye ta kamar yanda ka koyi kasuwa yadda ka koyi rayuwa abu ne mai wucewa tsarkin ka da alwallah ka koya ba zai ma amfani cikin kwanciyar kabarin ka shekaru in ka tashi ranar alkiyama duk wani tashin hankali da ka sani da duk wani bala'i da ake cewa na alkiyama a matsayinka na mumini ka tsaya ka koyi ibada duk baka san shi ba duka Allah zai dauke maka amma wa sai ka koyi ibada ka yadda ya kamata kuma wani abu Allah ya sa addinin musulunci sauki ke gare shi da wuya ka samu malami na addinin musulunci wanda ganin shi yana da wahala wani ya taba kwankwasa mana gida yana buga na hito cika aiki malamai kun ji daɗin ku wallahi na ce ya aka yi ce gani ne daga buga ka hito ce ba wasu masu tsaro haka wanda za su taya saka na ce ba da ka buga na hito na ce kuma duk malamai haka suke Allah ya sa addini sauƙi ke gare shi wani tsakiyar dare wani kare ɗaya na dare zai kiranka kuma ka ɗauka ya ce tambaya gare ta addini tsawar shi tunanin ka malami ne baka kwana kana nan kana ta ganawa da Allah kuma ka amsa mashi baka mai tsuki baka mai fada ka amsa mai saboda ka san nauyi ne Allah ya dora maka shi ya tambaye ka ka amsa mashi in kai tsuki kaga gobe ya kira ka in yana da matsala ya zai zai cini malamai ba su dauka kwada suke ma mutane ba su san mutane ba su to sai ka dauka ba daɗin sai ka ɗauka ka ce mai haka da ne ana shi ya sa kama in ya kamata ai ya sani ba ya bari safiya ta yi wata matsala ce da in ba gaya mai mutuwa zai ba ta amma sai ka amsa mai saboda sauƙi addinin musulunci amma kuma duk da haka nan mutane mutane ba su so mutane ba za su yi tambaya ba ba za ku koyi addinin ku ba na akwai matsala sallah kenan ba wadda kullum muke yi sai ta gagare mu yanzu mai yawan mutane ya kamata a ce wanda ya shekara goma shekara ɗaya ma yana sallah ya kamata a ce matsayin shi na musulmi in aka ce mai yana bayan lima aka ce sallar liman ta lalace aka jawo shi zai shiga ba sallah ba ce kuma ya iya ta ya koya ko duk da yake shi ba malami ba ne amma aka jawo shi a matsayin shi na musulmi me ya kamata ya shiga aka mutum ya jaya hannun shi to ina ne za ka shiga ba sallah ba ce sallar da ake baka wadda ka iya ta ita ce za ka yi a wasan mutum ya shayi daga ran nan ma ya bar tsayawa wurin a zai ga ya zanyi koma nesa da liman haka ba daidai ba ne yadda yake ana so bayan liman malamai su tsaya waɗanda suke ko sun ɗara liman ilimi ko kuma warin liman ne ko ƙannan liman ne wurin ilimi ko almajiran shi da haka ake so don ba samu ba duk wanda ke bayan liman ya kamata a ce ya iya sallah wanda liman ya waiwaye shawo kawai shiga ba da sallah amma sai ga abu ya gagara kawai mutum na cewa ba ni kaɗai ba ne ina ne za a kai ka sallah ce za ka shiga ba gaba saboda muna da matsalolin jama'a ibadan mu da kullun sai mun yi ta ta gagari mai iya ta ina ga wasu abubuwan da sai a dare ba ba su faru cikin rayuwar mu ba da haka wallahi mu dawo cikin hayyacin mu bashin neman ilimin ibadan mu Allah na neman mu da shi bashi ne sai mun tashi mun nema kuma shi neman ilimin nan hawa hawa ne akwai wanda zaka bude littafi a koya maka akwai kuma wanda zaka zanki tambaya ɗaya bayan ɗaya yau in ka tambayi tsarki aka gaya ma da ruwan da ake yi da yadda ake yi kaga ka iya wata rana kuma sai ka tambayi mi alwalla farillana aka gaya ma kwara na wani ba wani yawa ke gare su ba kana nan ka rike sunayen yan balo sunayen yan dambe yan kokowa marade duka sun sunansu da wasu mawaka duka sun sunansu amma ka kasa rike farillanka na ibada da kullum sai ka yi ta kullum sai ka wanke jikinka akalla wani kullum mafi yawan mutane ba kowace arwallah sai sun mata sallah kowace arwallah sai an mata sallah mafi yawan mutane kuma a ce ana yin ta ba san yadda ake ba saboda Allah haka akwai cikas da malaman nan kuɗi suka sa suka ce duk wanda zai tambaye su sai ya bada kaga sai a ce abin yana da wahalar koyo to kyauta ne ruwan Allah in ji Bahaushe ga waya yanzu ta yi sauƙi ga masallatai sun yi sauƙi ga sunan ko'ina karatun da shekara talatin da ba a yi yanzu kuma ana yi nesa ta zo kusa sa'an nan kuma ga salulan nan cikin da an zuba maka wa'azuzzuka da yawa a zai ga musulmi bai damu da wanda za su gyara mai ibada ba sai da cegumi ina aka cewa na kafiri ne ina aka cewa na ɗan bida ne ina wanda aka ce suwa na duk kafirai ne irin wannan yake shi ina wanda aka tsine ma shugabannin ƙasashe irin shi yake su ina da aka ba da wani labari watakila ma wani malamin shirya labarin ne kawai don ya sa ku na shaƙi ku yi dariya ko don ku yi mamaki kawai shi ya ƙirƙiro abin shi amma ga inda ake koyi tsarki da arwalla da sallah da azumi da zakka ya iya saboda ya zamanto a kan ilimi to ba ya sauraron wannan kaga wannan ci baya ne saboda haka nesa ta zo kusa ƙur'ani kusa cikin alƙur'anin ka sai ka kunna ka saurara da alkur'ani ma na koyawa wanda za ka a karanta aya kai ma ka karanta ka iya duk ya gagare mu kuma wallahi Allah na jiran mu fa bai duk wannan abubuwan ina faɗa mana ne tunatarwa ce niki sai Allah ya yi mana tambaya akan su ranar alkiyama ya kai ibada ka sai gagaya ma Allah in ka yi tambaya ka neme ta ka sani to shikenan ba kai ba kuma za ka gaya ma Allah ra'aitun nasa ya fa'aluna fa fa'altu mithla fi'li na ga mutane na yi wani irin nasu shikenan ka zama imma'a yawa ka zama dan abu ya rima sha kida kawai idan inda wato akai kai ma sai kai in mutane sun yi daidai kai daidai in sun bata ka bata Allah ya kiyaye mu Allah ka shirya mu Allah ka sa mu dawo zuwa ga addinin mu Allah ka sa mu dawo zuwa ga koyarwa addinin mu ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka kara musulunci daukaka ka rushe kafirci da kafirai Allah ka kawo karshen yahudawa wannan wuta da ta kama a cikin kasar su wannan gobara Allah ka sa karshen su ne yazo ya Allah Allah ka kawo karshen su ya Allah cutar wanda suke malumman musulmi Allah ka kawo karshen wannan abu ya Allah Allah ka watsa taron su da aniyar su da duk wanda ke goyen bayan su ya Allah Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah kara musu lafiya marigayen ma Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka damu da su gidan aljanna Allah ka samu kare da duniya lafiya matasan ma Allah ka shirya mana su samarin su da ƴan matan su kananan su da manyan su ya Allah Allah ka ba su ilimin da zai kawo mu addinin mu da kasan mu ci gaba Allah subhanahu wataala ka raba su da lalacewa Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da haɗin kai ya Allah da son juna da rungumar juna Allah ka sanya mana kishin kasan mu da addinin mu ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu dawowa kan gaskiya Allah ka kara musu adalci da son talakawan su ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah waɗanda suka riga mu rasuwa Allah ka jikan su da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka samu hade da su a gidan aljanna اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين